بسم الله أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والسلام على خير أهل الله الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار اللازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن براس الأمة شيخنا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأمتنا في محبته بياه رسول الله ورضي الله تعالى عن شيخي ومردي وقائدي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من السداد وجزاه الله بكل خير ورد الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهائها يا أحمد الشيء ادري لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله wa ma bikum min ni'matin fa min Allah muna godiya da Allah bai samu daga cikin wanda za su nemi neman ganin annabawa suna da laifi ba Allah mun gode maka Allah ya fitar da mu daga cikin wannan kangin kuma albarka annabi ba za mu ga laifin annabawa ba albarkar sai na rasulullahi duk nasi da ya fito da sunan laifi duk nasi da ya fito da sunan laifi a cikin alkurani inda ya kan annabawa ne inda ya kan annabawa ne to akwai abubuwan da Allah yake nufi wajen kubutar da su haliyan bin nassi in ya fito da sunan akan annabawa sun yi laifi to za ka ga ana nuna wa kun ba su laifin ba eh ba su ba domin laifin da babu mai sunan shi babu laifin da aka ce an yafe mai sunan shi ba yi ba ba yi ba in ka kalle shi a an yi yawancin annabawan su ne suke fada da kansu yawa suna fadan rabbana zalamna anfusana zalamna anfusana in ka duba zaka ga Allah ya ce ba su yi ba babu duk abubuwan da ya faru akwai abin da ake kaiwa a kawo in Allah ya da za mu iya maganar mu abin da muka fahimta da abin da malamai suka fada wa aksar mufassirina mafiya yawa masu fassara sun tafi ala annal azma hahuna ne yake nufi da azma shine alhazmu abinda yake nufi da hazmu shine kama wani abu bi ma'ana sadadin dacewa sadad dacewa atami wasabar da haƙuri shi ake kira da alhazmu bi ma'ana alhazmu al'azmu bi ma'ana alhazmu wakila wasu suka ce kana inda aka yi sakarana lokacin da mazala annabi da adamu ya ci abinci cewa wai yayi maye ne wa za fi babun jiddan ai akwai rauni sosai saboda lian Allah azza wa jalla ubangiji ya siffanta hamarul jannati giyan aljanna inna inna la tuskaru ba a mata maye kaga wannan ya nuna ba wani abin da annabi adamu ya yi shi sunansa ya yi maye sai za kana nasiyan idan kuma akan mantuwa ne lam takun ma'asiyatan mantuwa ba sabo bane ba a kiran mantuwa sabo waka zalika hakanan in kana mulabbisan alaihi galadan in an samu talbisi ne na galabi izal ittifaqu abin da ake nufi na ittifaki ala hurujin nasi wa sahi da mai mantuwa da mai rafkanuwa an hukumi takalifi an cire musu hurujin nasi wa sahi an hukumi takalifi da mai mantuwa da mai sahu rafkanuwa kaga ai an ce bai laifi ko rufi an umati al-nisyana wal rufiyat an ummati as-salasa ko an cirewa al'umman manzan Allah abu guda uku daga cikin mantuwa da abin da aka tilasta mutum a kai ko da ne na da haɗau babu ashe ko an yi babu an cire saboda haka tunda an cire kuma duk neman laifinka kamar na mai cewa kar a rubuta ya ce kar a rubuta sai kuma ne babu wa kada shi wa abubakar birin furaki wa gairahu ina yankina an ya kuna zalika wannan duk maganar ma zai yi ne kablan nabuwaci kafin an nata wa dalilin zalika fadin haka dalilin haka shine fadin ubangiji wa sa'a adamu rabbahu annabi adamu asa rabbahu ya ya ya sabawa ubangiji fagawa kaga a takaice in ka tafi fagawa sai ya bace amma sai ce sun manta bahu rabbahu sai kuma Allah ya zabe shi kaga umarnin da aka umarce shi kare amma kuma sai kuma ya ya saba da umarnin sai kuma ijtabahu rabbu kuma sai ubangiji ya zabe shi an fahimta asa adamu rabbahu annabi adamu an ce kar ya ci dan dishiya ya ci saboda haka a suran bai kyauta ba ko sai Allah ce kuma da bai kyautan ba sai kuma na zabe shi yaya abin da bai kyautan ba sai na zabe shi sun mace ba rabu fata ba alai wahada sai Allah ya zaɓe shi ya tuba gare shi kuma ya shirya da shi ina zunubin babu ba maganar zunubi kenan sannan wa fazakara annal ittiba'a wal hidayata kana ba'da al-isyan ai wannan zabin da Allah ya wa manzo Allah annabi Adam wal hidayata shiryen da Allah ya wa annabi Adam kana ba'da al-isyan ai ya kasance bayan isyanun ne dan bayan cin ne shine in sabo ne to bayan ya cinne tukunna Allah ya zaɓe shi ya sa shi kuma daga cikin zaɓaɓɓu wakila aka ce a bal akalaha muta'awilan ya ci ne saboda tawili huwa la ya'lamu annaha shajaratu bai sani bane cewa a cikin bishiyar da aka ce kare ci sai tunanin bai sani ba la ya'lamu annaha shajaratul lati zuhiya anha baya sai bai tuna cewa wannan bishiyar tana daga cikin wanda Allah ya ce kai kare ci ba sai ya ci lanau tawalan nahayin lahi an shajartul mahsusati domin ya yi tawili na hanin Allah akan bishiyar da take keɓancacciya la alal jinsi ba a cikin jinsi ɗaya ba wani haza kila aka ce inna ma kanat tawatu wannan tuban fataba alayhi ai min tarki tahaffuzi saboda gabarin at-tahaffuzi rashin kiyaye abinda an ce ba wannan ba misali al-khadaw wan nisyana an an cire shi ai ko al-khadaw wan nisyana tunda khadaw wan nisyana wa mastukrihu alaihi kaga ga abin da aka ce maka sai kai kuma kai kuskure akan wannan abin sunan shi haɗau ba ganganci ba saboda haka ba zunubi a kanka eh ba zunubi a kanka malamai sun yi dogon magana akan haɗau dogon magana sosai abin ma ya buɗu da yawa ya buɗu da yawa har an ce an kwatanta haɗawun da yake daga cikin haɗari an kwatanta kayi misali kana kace matakka ku gamu da ita a waje kaza misali ku gamu da ita a waje kaza ashe wani ma ya ce wa matarsa su gamu a wannan gurin amma gurin ba wanda ya san ya yi magana wa wani sai matarka ta zo sai wani ya kwanta da ita a tunanin irin gurin ba san ina an faɗe shi majahuli kawai ba za a ce ba za a kama namijin da ya yi zina ba ba za a kama matar da ta yi zina ba kaga babu haɗarin da ya kai haka yi an kawo shi ba za a ce matar ta yi zina ba ba za a ce mijin ya yi zina ba in aka ce to sai kuma aka yi nasara sai ta ɗauki ciki ba a yi sa ce wa ɗan shege ba ba hali ba shege ba ne ɗa ne na wancan amma kuma ɗa ne na shubaha sai dai a bashi a wallahu alamu amma ba a ce masa ɗan shege ba ba zai ba kaga ina ce ƙarshen kaga an kawar da haɗawi saboda a yi hukuncin wanda ta yi in ta yi fasikanci a tana da miji hukuncin kisa ne idan ya yi fasikanci yana da aure hukuncin kisa ne a ƙa'idan Allah to amma kaga an sarayar da ba kisa ba tuhuma ita ma ba kisa a kanta ba tuhuma saboda haɗau ne an gani to irin wannan mas'alan suna nan jigib a cikin ɓangaren fiƙihu wanda an yi maganganu da yawa a kansu to kaga duk mutumin da yake haɗa to ba za a ce masa kayi zunubi ba babu wannan haɗau ne yanzu misali ko kisa kisa akwai amdu akwai haɗau akwai shufula haɗau shugula amdi kisa kashi uku ne in aka kashe mutum to akwai kaman ka ɗauki hula haka ka daki mutum da shi sai mutum ya faɗi ya mutu ba za a ce wannan haɗau ne ba za don ba a san hula na kashe mutum ba dukan hula ya kashe mutum ba san haka ba sai dai a ce me ya shirya ya dama yana kaza misali ko asiri ko wani abu in an dube shi aka gaba a haka ba ne kunga ba za a ce a kashe shi ba ba zai yi ba shari'a ba ta kashewa akan haɗau da shufa an amdin duk irin wannan suna nan a jere a kowane ɓangare kuma a cikin addini akwai shi to irin wannan kaga laminal muhalafati wakila tawala an yi tawili annallaha lan yanhahu anha Allah bai hana annabi annabi nuhu annabi adamu cinta ba na hayar tahari ka gani shi kuma ai ba a hana annabi na hayar tahari ne ba ba hani bane na haramci domin hani akwai hani na haramci akwai hani na karhanci shi ma ba duk bugu ɗaya ake wa abu ba eh hani ne amma kamar misali a fidiyo za a ce an hana kaza misali sallah a cikin jam'i akwai liman na sallah ratibi liman sallah ratibi in yayi sallah jam'i to bai kamata a malikanci wani ya zo ya sake yin sallah jam'i ya tada jama'a ba nayi ne ba taharimi ba ne na kurhun ne an ƙine saboda kar ya zamo ka jefawa mutane wasu wasi kaman kana ka taɓa ganin shi da wani laifi ne ya sa ka ƙibin shi sallah kukata da naku ba nahayu taharimin ba ne nahayu karha ne na ƙi ne an ƙi ne amma ba haramun ba ne to akwai irin wannan a cikin duk mai ilimin da bai gane haka ba to sunan shi buga-buga buga-buga duk wani matsala in ta zo to karka kalle ta kallo ɗaya kai mata kallo uku ka fitar da hukunci a nan ka fitar da hukunci a nan ka fitar da hukunci a wani gurin kuma shi ne amma duk bugu ɗaya kawai ka danna mutane ko wuta ko ka kafirtar wannan bai yi ba ba haka ba ne ba haka abubuwan suke ba fankila in ka ce fa'ala kulli halin a kowane hali faƙar ƙala ta'ala Allah ya ce dai wasa adamu rabbahu fagawa wa kala ya ce fata ba alaihi wahada in ka ce dole kai dai asa adamu rabbahu kai ka tsaya akan haka dole annabi adamu ya saba fagawa ya kauce to sai a ce to shikenan fata ba alaihi wahada Allah ya karɓi tubansa kuma ya shirya da shi sai me sai ka faɗa mu laifin kuma a ina da sa an fahimta wannan kaga Allah ma yana kawar da laifin ne Allah yana kawar da laifin ne to haka za mu tafi akan duk wannan wa qawluhu fi hadisi shafa'a fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi shafa'a wa yuzkaru zambahu kowa in yazo sai ce ai ni Adamu na ci dan bishiya ni annabi Nuhu na ce rabbi la tazar al-ardi min al-kafirin ad-diyara ni yunusa na ce a baka ni a musa na na na doki wani da kafa ya mutu ni isa an ce ni dan Allah ne duk irin wayannan kun ga duk ai sun zo a nassin alqurani haka ne to mafita duk wa'annan an tara su a lokaci ɗaya annabawan sun faɗa ranar tashin kyama ko da su faɗa bayan dama sun riga sun faɗa to da su faɗa ranar tashin gyama to abinda za ka gani wayannan nihitu an akal shajarati abinda annabi adamu ya ce kenan an hana ni kar in ci dan bishiya fa saitu da kansa fa saitu sai na saba sai na ci kaga nan sai ka ɗauki mahamilai ba haramun ba ne a ba dan ba nahiyu tahrimin ba ne nahiyu ba nahiyu tahrimin ba ne kurhan shi ne na asalin mujmalin fasayati jawabu anhu wa na ashbahi za mu zo da jawabi akan haka da kamannin haka mujmalan a tare akira hadal fasali insha Allah a ƙarshen fasalin duk za a warware a yi duka ɗaya ga duk wanda suke ganin annabawa sun yi sabo insha Allah wa ma kissatu yunusa kissan annabi yunusa faƙar mabdala kalamu ala ba da ya anifa ɗazu mun yi magana a kai ko walas fi ƙisar yunus nassun ala zambin duk cikin kisan annabi yunusa babu nassi da cewa annabi yunusa ya yi zunubi babu shi wai na ma fi a baka cewa yi a baka bi ma'ana kamar fara na ya gudu shine a baka ya gudu gudu ka tsaya da su sai ya gudu wannan shine amma babu kalman da a baka zunubi ne shine zaba mazabiban kaga ya tafi yana cikin fushi shine a baka ya tafi yana cikin fushi wakatta kallon na alaihi mun yi magana a baya wakila an ce innama niqima Allahu alaihi wurujuhu an qaumi farran min nuzulil azabi me yasa akai masa naqam saboda ya gudu ya bar mutanansa saboda ya faɗa musu sun ki to azaba za ta sauka a gare su to bari ya ja jiki bari ya ja jiki wakila ka ce a bal lamma wa'adahumul azaba lokacin da annabi yunusa ya faɗa musu na faɗa muku kaza in kun ƙi to abin da zai faru kaza ne in kun ƙi abin da zai faru kaza ne na kira ku zuwa ga ubangiji amma in kun ƙi don abin da na umarce ku bayan allah ne ya sa ni faɗa muku to ga abin da fa zai sauko muku to shikenan sun ma'afallahu anhu sai Allah kuma ya yafe musu su mutanen annabi Yunus gaba daya ba waɗansu al'umma wanda suka saba aka faɗa musu dalili da aka faɗa musu aka nuna musu ga ranar da abin da ya zo muku rana kaza rana kaza farko ga abin da zai faru dare na biyu fuskar ku zai canza dare na uku suna ganin fuskan suna canzawa kuma sai suka kai kara wajen ubangiji suna kai kara wajen ubangiji sai Allah ce ya yafe musu annabi yunusa shi kuma ya tashi ya bar gurin shine laifin an fahimta to wannan kaga sum afallahu anhum sai Allah ya ɗauke musu dukkan zunubin wallahi la alqahum biwajhil kazzabi abadan sai ya ce wallahi ba zan dawo wajensu da fuskan ni makarici ba ne ba zan dawo wajensu da fuskan ni makarici ba ne har abada domin abin da na fada ba ƙarya ba ne Allah ne ya ce mu kuma na fada kuma sun gani saboda ka sun tuba amma tuban ni kuma dawowa na farran ɗin daga tafiya shi ne ake magana zunubi shi ma abin da ya faɗa kenan to amma bari ku ji yadda abin yake wakila balkanu ya tattulo na man kazzaba su kuma duk wanda ya karya suna kashe shi ne shari'arsu duk wanda ya karya suna kashe fahafa zalika sai ji tsoron kar a kashe shi saboda ai alaman ta fara bayyana shi kuma ya gudu an fahimta wakila ka ce zaufa na hamlin labayar risada a rauni ne ya samu lokacin juriyarsa sai ta yi kaɗan wakar ta kaddamar kalama annahu lan yakazzibahu ai magana ta wuce annabi annabi yunusa bai yi ƙarya wa mutanensa ba wa haza kullu laysa fihi nassun al-masiyati ba nassi daya wanda cewa annabi yunusa yayi sabo babu nassi babu nassi illa ala qaulin marghubun anu sai dai kwadayin da yayi kwadayi yayi kwadayi na targibi ne wa qawlu iz abaqa ila al-fulk al-mashhun iz abaka ila ilal fulkin mashhur lokacin da ya nisance su taba'ada ya bar su saboda ganin alaman bala'i sai ya tafi waje shiga cikin wannan jirgin ruwan kalal mufassiruna malaman tafsiri suka ce ya gudu ya bar su taba'ada wa ma qawlu da yace la ilaha illa anta kaga wannan kalma sufanci annan yake barin fada wa idza qillahum la ilaha illa allah yastakbirun ko la ilaha illa allah kalma guda nawa ne hudu ne nafiyun wa isbatin la ilaha biyu ko illa allahu su ne ba me nafayi ne da isbati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to can kuma annabi yunusa sai ce لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ينا ganin shi kenan لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين yana ganin shi ya sha bamban da la ilaha illallah innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikra nawa kenan uku to in ka duba Allahu qul wa zaral wujud qulillaha summa zarhum fi hawlihim yal'abuna qul kace musu Allah ka ce musu Allah ƙulillah sun mazarhun ka bar sauran mutane fi haulihin ya labu su ƙare a wasa amma ka gaya musu Allah shi ne Allah ka gani Allahu la ilaha illallah la ilaha illa ana la ilaha illa huwa huwa Allahu za ka ga martaban daban-daban ne baka isa ka cire ɗaya ka ce ba ɗaya ba babu dole to dole a ma'arifa sai ka haɗa su a waje ɗaya sai a gane waye Allah gashi na faɗi gashi ba ku ji ya rijalu sai kun yi tarkiya dole ne kullum muna faɗa ba ganin Allah ba ne shiga tarbiyya a'a sanin Allah ne ba ganin Allah ba ne shiga tarbiyya sanin Allah ne ka san Allah kafin ka yi girma kana yaro in aka daki yaro za ka ji ce maka wayo Allah na amma ga mai duka amma shi kuma zai ce maka wayo Allah na amma babba in kai ma duka da wuya ka je a ce maka wayo Allah da wuya amma yaro yana da saurin gane Allah da wuri zai yi da raki amma babba zai juya ne ce zai ɗauki fansa ko yi ihu amma ba wayo Allah na ba kamar haka ne a gwada a wani anguwa yes a gwada saboda ka gane sanin Allah ba ganin Allah ba ne sanin Allah daban ganin Allah daban ba a ganin Allah walai sayural quddus bil aini innama bi aini al ama was sahq wal mahq wad dan shi abdul qadir yake cewa walai sayural quddus illa bi ainihi ba a ganin ubangiji sai da idon ubangiji eh da idon ubangiji la ilaha illa anta innani ana allah haka abubuwan su saboda haka ya rage wa masu neman sanin Allah su san shi da wannan ba sani ba su zo kusa sai su ji ba a ganin Allah da ido ba ya yiwa shi ba ba mutum ba ne yawa shi ko gashi ba baki ba ne ba fari ba ne kuma baki ne fari ne ba kore ba ba rawaya ba ba alkashi ba kuma hakan ne duk abin da ka kore kuma sabici ne saboda baya ɗauka laisa ka mislihi shay'un za a ce na ya hauka ko haka ne haukan kenan sunan abin hauka gaskiya ne hauka ne amma duk wanda kaga ya kore bai san Allah ba bai san shi kawai ba ya yiwa sai ka bi kofan da aka san shi ake sanin shi amma ko yaya in ka yi ta'akuri a kan ƙofar ba za ka sani kuma duk lokacin da ka gan shi sai dai ka yi shiru yanzu wanda suka san Allah yawanci wanda suke da ismilai da azim a hannunsu suna sani inda za a yi wani bala'i suna gani ba za su yi magana ba saboda suna jin kunyan Allah Allah ya shirya abubuwan da zai zai hana kai kuma ka ja don karayi ba za su zai su shi saboda sun san Allah amma irinmu ya ibadi wani ismi za mu tare za mu ce karayi kawai karayi karayi karayi haka ne amma wanda suka san abu ba za su hana ba ba za su hana to haka abubuwan yake gwargwadon saninka da Allah gwargwadon yadda kake da tawabu a wajensa za ka yi tawabu sosai Allah ce mai ce yana cewa Allah fa zulmu in la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina to fa zulmu abinda ake kira zalunci anan wada shay'in fi ghairi mawdi'ihi sanya wani abu wanda ba gurin da ya kamata ya zauna ba shi ake kira zulm wada shay'in fi ghairi mawdi'ihi ka sanya abu a gurin da ba gurin ne ya cancanta wajen da ya cancanta aje shi suka aje shi a wani guri shi ne wa haza itirafin minu wannan itirafin da shi ya yi kenan inda ba da yin da zambi shine ake cewa yayi zunubi yayi zunubi faima an yakuna li khuruji an qaumi zai iya yiwa an yakuna li khuruji ya fita an qaumi ya bar mutanansa bi gairi izinin rabbi ubangiji bai ce ka tafi ba ya tafi a ce shi ne laifin au lebafi amma humilahu ko kuma rauninsa cikin abin da aka ɗauke shi a kai au lidu'a'ihi bil azabi ko kuma da ya kira musu ruwa na azaba ai in kun yi kaza za yi muku kaza to wannan kiran ruwan na azaba alaƙoni waƙar da anuhu bi halake ƙauni ai annabi nuhu shi ma ya kira wa mutanen surba ko rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina innaka in tazarhum yadhillu ibadaka falam yukhaz ai ba kama shi ba ba ce yayi laifi ba وقال الواسدي في معناه نزه ربه عن الظلم sai ubangiji ya tsarkake annabi annabi yunusa cewa bai yi zalunci ba wa bafa zulmu ila nafsihi shi da kansa ne yace inni kuntu minaz zalimina ba Allah ne yace masa shi azalimi bane ko shi ne kaga annan itirafin da yi itirafan ne wa istihqaqan itirafi ne da abin da ya cancanta wakila aka ce aza wannan misal qauli adam shine misalin qaulin annabi adam wa hawa da sayyidatuna hawa rabbana zalamna anfusana Allah ne ce sun yi zalunci a su suka bada su suka bada iz kana sababan fi wad'i ma ghayr mawdi'i allazi unzila fi domin su ne sababi cikin ajiyar su ba gurin da aka ce su zauna ba unzila fi gurin da aka sauke su wa ikhrajihi ma min aljannati dalilin wannan ne aka fitar da su daga cikin gidan aljanna wayin zalihi ma ila al-ard saukar da su zuwa bayan ƙasa aljanna a ina take ne aljanna a ina take ya faɗa daidai waye yayi magana aljanna a sama take to ku gane jama'a aljanna a sama take wuta a ƙasa take amma in mutum ya shiga aljanna in aka buɗe ƙabarinsa in akwai ni'ima a cikin gidan ƙabarin ana ganin aljanna a ƙasa ana gani kuma ku gane da maza Allah ya tashi da ya tafi sama a saman da ya gama komai a saman aka nuna masa aljanna a saman kuma ya shiga wuta a sama to ina ne sama ina ne ƙasa domin lokacin da manzala ya tafi isra'i a lokacin ya shiga aljanna a lokacin kuma ya shiga wuta a kuma isra'i mi'irajin to ina ne aljanna ina ne wuta ƙasa aka yi da shi ya dawo ko kuma a saman ne dai aka nuna ba ya rasu sannan yadda mutum zai gane ijazi na Allah ranar tashi kiyama da a sauko da aljanna da a sauko da wutan kuma duk a bayan manzan Allah ga wuta ga aljanna kuma duk temporary ne ba wajen zaman su bane amma kuma an kawo su duk temporary ba wajen zaman su bane amma an kawo su yaya me ake son a yi me ake son a nuna kuma duk rikicin annai mahmud shi kadai ne yake yan motsi shi yasa anas bin malik hadimin mazalla yake cewa ya rasulallahi ina son ka cece ni ranar tashin jama sai ce anas insha Allah sa'af'alu zan yi insha Allah sa'af'alu zan yi sai ce ah to ya rasulullah na mance ai na danganka sai ce ka neme ni a waje guda uku inda alhaudi wajen shayar da ruwan kausara wanda sirari ko wajen sirari wanda mizani ko wajen awon aikin lada ka neme ni a wannan gurin duk gun da ka same ni ni kuma zan karasa da kai waje uku manzo Allah ya faɗa waye yake da wannan daman saboda haka shine annabin annabawa babu wanda zai zo taimakonsa shine to don Allah jama'a an san annabin ba sani ba ba sani ba saboda haka iyayenmu Allah ya saka musu da lafiyar wallahi sun san annabi wallahi sun san annabi sun nuna mana annabi sun san annabi amma akasin haka ɗan ƙulumboto ne Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wa ma kissatu Dawud alayhi salam shi kissan annabi Dawuda fala yajibu an yultafata ila ma sadarahu fi al-ikhbariyun an ahli al-kitabi ba a yin waiwaye cikin abinda masu labarin yahudawa suka rubuta daga cikin ahalin kitabi allazina baddalu wa gayyaru wanda suka caccanza suka suka suka canza suka suka yi tabdili wana qalu ba'dul mufassirin wasu kuma sun ciro daga cikin shashi masu tafsiri walam yansallahu ala zalika min shay'in Allah bai yi nassi akan wannan ba babu wala warada fi hadisi sahih ba mu samu a cikin hadisi ingantacce annabi dawada ga abin da ya hakan ba wallazi nasallahu alaihi abin da Allah ya ce wa zanna daud annama fatannahu ka gani wazanna dawudu annabi dauda ya riya annama fattannahu mun yi masa jaraba aktabarnahu mun yi masa jaraba ne fasta gafar rabbahu sai ne ni gafaran ubangijinsa ka gani da aka masa jarabawa kaman amma jarabawa wata rana shehi namu Allah musu rama sai na yi karance-karance na na taru irin dalilai na aka sai muka zo gaban shi da ni da malanta ne sai shi ya ce in da Allah zai ma abin da ake bukata me kake so Allah ya maka sai na ce ina so in samu ƙudubaniya ni ce ya fara ma magana iktibari ne jarabawa ne sai ce malanta ne mu kai kuma me kake so ka samu sai ce dan Allah sai shehi ya ce na naka na malanta mu ya fanawa ni duba matsayi ne saboda in mutum ya zamo ƙudubi to ya samu ismul lazim ba yadda za a iya karkace a duniya a rayuwarsa eh in ya samu ƙudubaniya ba yadda za a an riga an gama ba shi ba karkacewa wai wani abu ne a ce ka zama ƙudubi ka taɗe ko ka samu zaniya babu to sai ni sai na duba sai na kalli matsayin sai shi ya ce malam ma'anta ne muna ya naka yafi sai na dawo sai na ce a shi haka ne in dai Allah ya ce ya yarda da kai maganar makami kuma ya kare iktibar ne iktibar ne wata rana an yi min wannan still irin haka tun da nake da shehi bai taɓa faɗan abu ban ga abin ya yi ba sai sau biyu ɗaya ɗaya ne ɗaya ya sa ni yi wani yanke wani hukunci na yanke wannan na riya ko duniya za ta tashi na bar abin kenan sai Allah ya dawo da abin hannuna kuma to ɗaya akan matata ne aka ce za mata tiyata a jude kwananta uku tana naƙuda na ji asibiti aka ce za mu ta tiyata na dawo wajen she she ya ce ba za yi ba na sake komawa asibiti aka ce sai an mata tiyata na sake dawo wajen she she ya ce malarisu ka ga haka a taba ta da reza haka ba za yi ba sai na dimauce aktibar ne sai aka kyale ni kwana uku ranar sai na sake komawa da daddare tana ɗakin haihuwa ina zuwa sai aka ce ai yanzu ma ana shirye-shiryen za a shiga da tiya wajen tiyata kenan sai na haɗe bala'i sai na dawo gida da daddare da asuba ina tashi ina zuwa sai na ga an haifi yarinya ko taba taba yi ba sai na tashi sai na zo wajen shi ina shiga na same shi yana zaune yana afirati shi da asuba sai na ce shi na ce salamu alaikum ya ɗaga na ce shi wance ta ihu amma ka yi haku wallahi tun da nake ba ka taɓa faɗan abu na ji abin ba haka ba ne sai a wannan sai ya tsaye da gwarijinsa sai ya ce kowane bawan Allah yana gamuwa da wannan kowane bawan Allah yana gamuwa da wannan domin na fita hayyaci na kawai na koma muzazzaban lastu bi majanunin wa lastu bi aqil ni ba labe ba ni ba mahaukaci ba eh amma an riga jona mun sai ya ce ai ba komai to wannan abu ya da ni daga nan ne na gane ikhtibar jarabawan bayan Allah in jarabawan ta zo wani lokacin sai kaga kaman ba zai ɗauke ba shine dalilin Allah da ya yi wa mazalla hata ya ƙulu rasul wallazi na amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qaribun za a gigita ka kaga ba makawa kawai ka riga ka tafi amma sai zan ba haka bane kaga inna ma fatannahu ihtabarnahu fastaghfar rabbahu sai ne magafaran ubangijinsa wa harra raki'an wa anab ka gani wa harra raki'an wa anab sai fadi yayi ruku ya koma da lamarin su zuwa ga Allah sai me fagafarna lahu zalika ka gani sai muka ce an cire masa babu wani abu tare da shi wa inna lahu indana la zulfa wa husnul ma'ali wa inna lahu wa inna lahu indana mu abinda muka zabe shi la zulfa yana da kusanci da mu wa husnul ma'ali da kyakkyawan makoma kuma akwai laifi babu annabi dauda kenan wa qawlu innahu awwabun sai Allah ma ya zabe shi ya ce innahu awwabun shi mutum ne mai yawan komar da lamarinsa zuwa gare an gama fa ma'ana fatannahu shi ne muka fada awwabun mutsi'un mai bin Allah ne wa hada tafsiru aula to wannan fasaran shine aula akan ka je ka ɗauko wani abu kana fassarantawa wa kala yana abbasin abdullahi dan abbasin ya fada wa ibn mas'udin da abdullahi dan mas'ud ce ma za da dauda ala an kala annabi dauda bai kara ba akan fadansa lirajulin ga wani mutum in zilli an imra'atika in zilli an imra'atika ka bar mun matarka ka bar mun matarka wa ka filini ha wa ka filini ha kai mun ka bani ita wajen tarbiyya fataba wallahu ala zalika sai aka yi masa itabi akan haka wannan baha alaihi aka fadakar da shi wani kara alaihi shugulo bid duniya sai aka masa inkari akan shugulinsa na duniya wa hadha allazi yanbaghi amma abin da ya kamata a ce an yi wa awwal alaihi bin amri alaihi salam a samu tawilin menene ya faɗa akan haka wa kadikila an ce haɗaba ala khidmati haɗaba ya yi magana da ita ne tana da miji shi ne abin da ya kamata ya yi magana da ita tana da miji shi ne laifin ya yi magana da ita tana da miji wakila bal a haɓa da ƙabli an yi tashhada ya so a zuciyarsa an yi tashhada shi kuma imam samarkandi ya ce anna zannabahu allazi sagafara minhu zunubin da yake ake fada istaghfara minhu qawlu li ahad al-hasmaini dai daga cikin abokanan husumansa laƙar zala maka bi su'ali na ajatika lallai kaga ya yi magana ne kamar matar da take da miji sai ya yi magana da ita shi ne ce laƙar zala maka ila laƙar zala maka bi su'ali na ajatika najan shi ne matar fazalamahu bi qawli hasmihi wannan sai ya zalunce shi bi qawli hasmihi bi qawli hasmihi da ma'ana daidai da wanda suke husuma tare wakila aka ce bal liman khashiya ala nafsi abinda yaji tsoro kansa ne wa zanna min al fitani fitnati ya ji tsoro saboda fitina bima bushe da launin mulki wa duniya ya tsorata saboda an masa basaɗin duniya da mulki da duniya waila nafi sannan ya kore ma udifa fil fil ahbari abinda aka raba cikin labari ila dauda zuwa ga annabi dauda min zalika zahaba ahmad bin an-nasri wa abu tamami wa ghayriha wa ghayrihima min al-muhaqqiqin wa qala ad-daudi yace laysa fi qissati dauda uriya wannan gaskiya ne an ce sunan matan kenan uriya ta babu wata uriya a cikin maganan annabi dauda gabaki daya habarin babu wani labari ya fito da ya tabbata wala zannu bi nabiyil muhabbata qatal muslimi ba za ba a zaton ga wani annabi saboda soyayya ya sa a kashe abokin husumansa don ya aure matarsa wakila an ce inna lahasmaini su mafaɗatan allazaini itassama ilai rajulani sun kawo ƙara ne a wajensu sun yi husuma ne fin na tajil ganani a cikin niyaj na tumaki ala zahirar ayati akan zahirin aya shine asalin abin da ya faru wa ma qissatu yusuf kissan annabi yusuf wai ikhwatihi da yan uwansa falaysa ala yusuf minha ta'qubun babu ta'qubi akan annabi yusuf wa ma ikhwatuhu amma yan uwansa falan tasbut nubuwatuhum annabtansu bai tabbata ba fale fa yalzamu kalama ala ab'alihim saboda haka za mu yi magana a kan ‘yan uwan annabi yusufu amma annabi yusufun kansa ba a yi magana shi annabi shi annabi amma sauran in sun yi kuskure an yarda shi ne inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wal shamsa wal qamara wan nujumu إني رأيت عشر أسا كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ko to cewa maganar da shekarun jiya nake magana na magana abu yanzu bustani wani mutum ne wasu mutane ne suka yi gaskiya gaskiya suka fada suka shiga wuta suwane ne kuma suka yi ƙarya suka shiga aljanna sai aka ce ihwatu yusufu to ihwatu yusufu in sun yi ƙarya kuma sun shiga aljanna gaba ke da kaga suna cewa ya abana ina tarakna yusufu inda mata'ahu fa akalahu zib ko kaga sun faɗi abin da ba haka bane su kuma kaga duk kuma yan aljanna ne shi kuma nan kuma qalat yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalat nasara laysat yahudi ala shay'in wannan su ma gashi sun faɗi gaskiya amma sun shiga wuta wancan kuma sun faɗi ƙarya sun shiga aljanna to sai aka ce ai ba annabtansu bai tabbata ba wa zikirul asbadi da ambaton asbadi wa addahum fil qur'ani gashi an kizan ya su a cikin alqur'ani inda zikirul anbiya'i a wajen ambaton annabawa laisa sarihan fi qawlin min ahl anbiya amma ba su daga ciki sarihan a fili a ce su annabawa ne asbab ke asbab to nan za mu shiga kalal mufassiruna me malaman tafsiri suka faɗa akan su to annan ne za mu gane ga yadda abubuwan suke insha Allah Allah ya taimake mu ya karfafe mu ya mutar da mu ya zarta mu da son manzo Allah Allah kar ya bar mu da kanmu albarkan sayyidina rasulullah ya rabbi bizati فقل لنا في سائر الحالات سبر قلوبنا على الإيمان وسعدنا جامع الإحسان انظر إلينا وانصر الدين آت حقوقنا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجازي عنا جلال سنا بالمصطفى الشفي يوم المعشر هير الورى منفذي عليه صلى ربنا وسلم وفاز بالخير لنا ومما اللهم صل على سبقنا سر الجراج والعالي إلى سراتك المستقيم وعلى آلي بقدر بدار لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين